أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin littafin riyadus salihin kuma alhamdulillah za mu tashi a babi na ƙarshe a cikin wannan littafi wato babi da ke magana a kan abin da Allah ya yi wa 'yan aljanna tanadi to kamar da dan uwa yake ba da shawa ni nake cewa ina ga za mu bar karatun yau mu dan yi magana kaɗan kaɗan abin da Allah maɗaukacin sarki ya sanar da mu akan azumi su da wannan shi ne in an ciki yadda Allah zai zama karatu na ƙarshe sai kuma bayan sallah daman mun ɗan saba haka a ɗan yi magana ɗan kaɗan kafin maluma su zo su ɗora da haka za mu ajiye littafin lalle ina ga inda muka shirya za mu tashi shine kan kan wannan babi na ƙarshe da haka za mu yi haƙuri sai mu yi bayani ɗan kaɗan akan akan azumi azumin da muke fuskanta muke ta addu'a Allah maɗaukacin sarki ya ja rayuwarmu ya samu a cikin waɗanda za su gan shi Allah madaukakin sarki ya sa da mu za a yi a da farko dai musulmi ya sani isa watan azumin ramadan kadai ya yi shi dan adam abin murna kana musulmi Allah madaukakin sarki ya baka iko ka shiga cikin watan ramadan to ba shakka wannan abin murna ne abin farin ciki ne akwai hadisin dalhatu bin ubaidillah radiyallahu anhu wanda imam ahmad da imam ibn majah duka suka ruwaito shi shi dalhatu dan ubaidillah yake fadin cewa wasu mutane guda biyu sun zo sun musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare suka zo suka musulunta sai ɗaya daga cikinsu ya zama yana da ƙoƙari yana da ƙoƙari fiye da ɗan uwansa har ma ya tafi wajen jihadi Allah maɗaukacin sarki ya sa ya yi shahada ɗan uwansa ya ci gaba da rayuwa sai da ya shekara ɗaya kafin shi ma ya zo ya rasu kaga akwai shekara ɗaya a tsakaninsu shi dalhatu dan ubaidillah ya kwanta yana yana bacci sai yayi mafarki yayi mafarki gashi nan an zo da shi kofar aljanna sai ana kiran wani a cikin aljanna sai aka ce a nemo waɗannan mutane guda biyu sai zan wanda ya mutu na biyu a cikin aljanna matsayinsa da girmansa da darajarsa ta dara wanda ya mutu na farko a wajen jihadi a cikin mafarkin sai da ya zo ya kalle sai ya ce a kai lokacin ka bai ba a kana da sauran lokaci na shigowa nan ma'ana kawai sai ya farka sai ya ci gaba yana ta ba wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari suna ta mamaki shi abin da yafi bashi mamaki yaya za a yi shi wancan da ya rasu a wajen jihadi yana da matsayi wanda yake bai kai na wannan dan uwansa da yake kara guda kafin ya rasu ba labari yana tafiya tsakanin sahaba har ya zo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace akan me kuke mamaki akan me kuke mamaki sai ce ba wancan da ya zo ya rasu daga bayan wanda ya rasu a wajen jihadi ya samu shekara ɗaya ba ce ba ya samu ramadan ba ba ya samu ramadan ya samu salloli ya samu ayyuka na alheri a cikin wata ramadan ba manzo Allah sai ya ce bambanci da ke tsakaninsu da na farkon nan da na ƙarshe saboda wannan ya kai tsakanin bambancin da ke tsakanin sama har da ƙasa wannan ramadan shekara ɗaya to kaga mu da muke ta fata mun yi ta yi mun yi ta yi allah ya maimaita mana allah madaukakin sarki ya sa muna da sauran ramadan masu yawa da haka isa ramadan a wajen musulmi ba shakka abin taya murna ne ba shakka rahamar Allah ce Allah ka ba mu ita a gurguje abinda ake farawa daman da shi shine maganan ganin wata alhamdulillah malamai Allah ya saka musu da alheri an yi ta bayani na ganin wata da yadda ake ganin wata da abubuwa da yawa wanda kaga an dan samu sauki amma har yanzu akwai waɗanda suke bukatan ayi musu wa'azi dangane da ganin wata idan aka ce ma an ga wata kawai kai hakuri ka dauki azumi kai an hutar shi da kai Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa ya sa a matsayinmu na al'ummar musulmi a Najeriya muna da jagora muna da sarkin musulmi wannan sarauta da kun ganta rahama ce ta Allah rahama ce ta Allah ya sa muke da sarkin musulmi wasu wuraren ba su da shi kuma ba su isa su samu ba galibi in kana da abu ba ka ganin girmansa sai baya nan da haka duk yanda za ka yi tunani rahamar Allah ce kuma Allah mun gode ma da haka abin da yake a kanmu ran da aka ce a duba wata mu duba wata ran da aka ce an ga wata an ga wata ba ka da wata damuwa har wajen Allah ga wanda ya saka ta haka ba ka da ba aikinka ba ne misali domin ba zai rayuwa ba ta yiwa babu shugabanci da aka ga da an garan da aka ga wata shi kenan sai mu dauki azumi idan aka so mu azumi hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam masu yawa wanda suke magana akan falala na shiga watan azumin ramadan wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam har albishi yake wa sahabbai cewa watan albarka ya kama wata wanda Allah maɗaukaki sarki yake gafara a cikinsa ya kama wata wanda wato ake buɗe ƙofofin aljanna a ciki a kulle ƙofofin wuta a ciki ya kama wata wanda Allah yake sa a ɗaure wato shaidanu masu tsaurin kai a ɗaɗɗaure su hana su aiki ya kama shi yasa zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk aka hana shi alheri a watan azumi to ba ran da zai samu kuma domin wata ne na samun alheri wata ne na kasuwanci tare da Allah madaukakin sarki wata ne na samun riba a duk dararen Ramadan gaba ɗaya Allah madaukakin sarki gafara yake waɗanda suka cancanci shiga wuta su ne Allah yake canza ya yamma da su ‘yan aljanna a kowane dare na Ramadan, ta yi kenan lokaci ne wanda yake mai tsada, shi ya sa malumma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri suka lissafa wasu ayyuka na cewa ayyukan nan su ne aƙalla ba iyakansu kenan ba amma idan mutum ya yi sa'a ya kula da su a cikin watan Ramadan. sai in Allah ya yarda zai dace na farko akwai azumi wanda daman shine watan azumi ne sannan na biyu akwai wato salloli da ake yi na qiyamul layl mutum ya kula da su kada ya yi wata da su a cikin wannan wata na uku akwai sadaka mutum ya kula da yin sadaka in an ce sadaka tana da faɗi babi ne mai girma banda sadaka duk da cewa bari na kirga su goma in ya so mu zo mu yi bayani sadaka shi ne na na uku na hudu shine karatun alkur'ani musulmi ya kula da karatun alkur'ani a cikin wannan wata saboda watan alkur'ani mutum ya ƙara himma duk himmarka akan alkur'ani to ka ninninka shi inda kana karanta hizibi biyar a rana yanzu ka dawo kana karanta hizibi ashirin da biyar misali haka ka ninninka himmanka akan karatun alkur'ani sa'annan da zama a masallaci bayan an yi sallan asuba har rana ta fito idan mutum yana wasa da wannan dama to yayi kokari ya ringa zama yana ba da lokaci dan lokaci ne mafi tsada a cikin yini to bare kuma a cikin watan Ramadan sanan itikafi ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi iko mutum itikafi wanda za a zo a yi bayani a kai sanan umura ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi iko saboda umura a cikin watan Ramadan tana da wani matsayi na daban sabanin sauran umuro umurori maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya umura a watan Ramadan daidai ke da wanda ya umura tare da shi eh sallallahu alaihi wasallam sannan na takwas akwai ƙoƙari na neman daren lailatul qadr musulmi yayi ƙoƙari daman shi ma za a yi bayani hadisai su tabbata goman ƙarshen nan dai anan ake ta fafutuka sa'annan sai wato yawaita ambaton Allah ana son musulmi ya yawaita ambaton Allah ya yawaita addu'a wato a cikin watan azumi da da neman gafarar Allah madaukakin sarki to na goma shine sada zumunci musulmi ya yawaita kulawa da ƴan uwa dama an ce mu kula da su to amma na cikin watan Ramadan ya zama ya sha bamban da sauran yanda ake kulawa da ƴan uwa to mu dauki azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine na farko kuma watan sa ne ya riga ya gaya mana cewa من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع أطعامه وشرابه من ذا الله صلى الله عليه وسلم دم mutumin da bai bar maganan ƙarya ba bai bar da ƙarya ba to Allah bai buƙatuwa da ya bar cin abincinsa ko ya bar shan abin shan sa ka kenan ana buƙatar idan muka dauki azumi idan mu ya zama yana azumi kunnan mu ya zama yana azumi hannayenmu suna azumi kafafuwanmu na azumi dukanmu zuciyarmu tana azumi haka ake san azumin musulmi ya zamo ya zama lalle idan mutum ya yi azumi irin wannan shine zai samu abin da ake samu bayan azumi domin Allah madaukakin sarki da ya gaya mana wato ayar da ya gaya mana maganan wajabtun azumi ya gaya mana me za mu samu bayan mun yi azumi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم سيتي لعلكم تتقون kaga abin da ake samu kenan za a samu takawa idan mutum ya gama azumi zai zama sabon mutum zimani zai kara zama zai kara zamo ya fita a cikin makarantar Ramadan haka ake son ba shi yasa ranar da kake azumi ya kamata ta sha bamban da ranar da baka azumi kada musulmi ya bari ranar da yake azumi su daidai da ranakun da baya azumi ina nufin wajen maganganu wajen ayyuka wajen duka ya zama a'a yau azumi yake yi don haka dukkan gaɓoɓin jikinsa ma azumi suke yi idan idan mutum na azumi kaga ba shi ba kallon haram shi yasa wannan waya da take hannun mu da facebook da whatsapp da sauran yan uwansu wallahi da azumi dole mu kula ba kuma da azumi bane kulawan dama ana gaya mana mu kula gaba ɗaya a rayuwar mu to lokacin azumi dan bai dace ba ga musulmi yana neman gafara Allah shi kuma yana neman abinda Allah zai ringa la'antarsa da azumi saboda duk abinda kaga kallon tsiraici annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana la'alallahu an-nazira wal manzura ilayhi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya la'anci wanda ya ga tsiraicin wani Allah ya la'anci wanda ya bari aka ga tsiraicinsa kaga kenan dole a cikin watan azumi mu zama wato mun ƙara kula mun ƙara ba da himma don mai don ba abin da muke bukata illa gafarar Allah maɗaukacin sarki mutum zai kame baki daga fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana wannan shine azumi ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai kusanci iyali ba wannan shine azumi in mutum yayi wannan kaga kenan mutum zai kula da abubuwan da aka gaya mana suna karya azumi wanda suna nan malama sun yi ta yi mana jawabi a kansu da abubuwa na zamani waɗanda suke karya azumi da abubuwan da suka shafi lafiya na likitanci wanda suke karya azumi da kuma abubuwa wanda ba sa karya azumi duk da cewa in ba an gaya mutum ba zai ɗauka azumin shi misali ya samu damuwa kawai abubuwa na larura wanda ɗan adam zai yi ba za su karya masa azumi ba mafi ƙanƙantar misali shine allura idan allura ta zama misali chloroquine ta malaria mutum yana da juriyar da zai je a yi masa yana azumi ba azuminsa yana da ba zai shiga damuwa ba komai allurar kawai da take karya azumi ita ce allurar abinci allura da ta kunshi abinci akwai allura ta abinci da sauransu waɗannan duka ba sa karya azumi idan mutum yana azumi ya ta saban Allah ladan azumin shi zai zama babu amma ya yi azumi ya yi azumi a shari'a ba a cewa ya sake azumi amma ya yi azumi duk abin da zai fita a jikin ɗan adam in yana azumi in ba fitsari ba in ba bayan gida ba abin da ya shafi kusantar iyali dole musulmi ya kiyaye duk da cewa mazi mazi idan ya fita a jikin mutum ba tare da ya jawo shi ba azumin shi yana nan sarki zai yi kamar na fitsari amma mani idan ya fita a jikin mutum to azumi baya nan amma idan ya fita lokacin bacci mutum ya kwanta bacci ya mafarki shi wannan ba ma bai ba shi ma da zunubi azumin shi na nan zai je ne kawai yayi wanka shikenan ba komai idan kuwa mutum ganganci yayi Allah ya kiyaye ya je wajen iyalinsa da azumi to ba shakka kafara ta kama shi wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba afkawa iyalinsa cikin azumi yazo da kanshi yace ya rasulullah na halaka me kai yace bisa kuskure na afkawa iyali ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kaje ka shi da miskinai guda 60 yace ya rasulullah ai ban da ko ban da hali ba zan iya ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa kaje ka yanta wuyaye yace ya rasulullah babu bazan iya ba maza Allah yace masa to kaje kai azumi guda 60 a jere ko sa azumin kafara 60 ake a jere babu yankewa idan mutum ya yanke ba wai aka yanke masa ba to shikenan duk abin da ya kare ya zube yayi misali yake mutum ya kama azumi daya biyu ya zo ya yi kaman guda arba'in sai kawai ya ce kai ya gaji shi zai huta haka kawai sau ya huta duk sun huce an gane ran da zai sake zai sako daga wan kuma sai ya dangana da sittin ya ce ya rasulallah ba zai iya ba kaga duka abubuwan ya ce ba zai iya ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ka zauna wato annabi sallallahu alaihi wasallam zai taimaka masa da abin da zai je ya ci da miskinai hala ko sai aka kawo daro na dabino sai manzo Allah ya ce to dauki ka je ka ci da miskinai sai ya ce ya rasulullah wani miskini duk anguwan nan akwai miskini kamar ni yace an kirga gida gida bayan gida duk anguwan nan wane ne ya kai ni zama miskini har manzo Allah ya yi dariya yace to je ka ci da iyalin amma wannan fa umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai dole ciyarwa za ka yi amma shi ciyarwar nashi ne kuma Allah ya karba kuma manzo Allah ya ce je saboda abin da ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shine azumi a takeice da ake son mu yi a cikin wannan wata za mu yi shi ko kwana ashirin da tara ko kwana talatin muna fatan Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ya sa mu yi lafiya mu yadda Allah madaukakin sarki yake so Allah kuma ya karba mana ibadu a cikin wannan wata akwai qiyamul layl ita ce sallar tarawih akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wanda duk ya tsaya mun kama ramadana imanan wahid saban guzar lahu ma taqaddama min zambi wanda duk ya tsaye ayyukan nan na ibada a cikin Ramadan yana mai imani da Allah yana mai sanyar ran sabon lada wajen Allah to duk za a gafarta masa zulman da ya gabata akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya tsaya tare da limami sallar tarawih har liman ya idar da sallah to za a rubuta wa cewa tun daga faduwar rana yana sallah har fitowa alfijir kaga muhimmancin a ringa tsayawa tare da liman a idar da tarawih yin tarawih a masallaci shine yafi zama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi duk da cewa a san lokacin da ya fito na farko wato yayi shi kadai sauran na na biyu sahabbai suka ji labari wasu suka bi shi na uku masallaci ya cika kamar zai fake manzo Allah sai yake fitowa sai bai fito ba da washe gari ake ga masa yace a ya ji tsoro ne dan kar a faranta muku kar a ci sallar dare ta zama farilla kaga inda ta zama farilla shikenan da ka je ka kwanta in dai kai musulmin kwarai ne kana ta jiran ɗaya ta yayi ala salaka taso zuwa masallaci manzo Allah ya ce saboda ka amaye muku farilla shi yasa da kaga sunna ce a yi ta a masallaci amma idan mutum bai samu daman yin ta a masallaci ba sai a gida ba komai da duk sallolin da ake da da tahajjud da qiyamul layl duk sallar da rasulun kawai suna da bambancin lokaci ne wannan ana yin ta kamun a yi bacci na wannan kuma ana yin ta bayan an dan miƙe a sake tashi za ka duk matsayin su ɗaya mutum ya dage cikin wannan watan ya yi ta yi idan wanda suke zuwa umra sun ga irin raka'o'in da ake yi misali a haram ba irin raka'a raka'o'in da muke ba na goma sha goma ne ko goma sha biyu ko sha uku goma sha biyu ko sha uku akwai hadisai ne ingantattu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda nana Aisha ta ruwaito take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ko a Ramadana ko ba a Ramadana ba na filfilin shi ba sa karuwa a karaka goma sha biyu da mai sha uku ruwayoyin to in ka duba amma sai kuma ka duba kaga irin yanayin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin yanayin sallar mu je ba ita bace irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da daddare ɗaya daga cikin sahabbansa ya gaya mana domin ya je gidan yayarsa ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kwana ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi zai yi nafila kawai shi ma sai ya tashi ya yi alwala ya kama binsa ya ce sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta bakara ya karar da ita ya karanta ali imran ya karar da ita ya karanta insa ya karar da ita har yake cewa na kusa na rabu da manzo Allah na je na kwanta yace da hadisi yake cewa laqad hamamtu bi amri su'in na kusa ma kawai ni na tafi saboda me saboda to kaga mu ai ba irin wannan wato dadewa muke da haka ala kulli hali mun dade ba mu dade ba kawai abin da zamu dage shine mu yi kokari ni don Allah sallolin zuwa masallacin na tarawih ne na tahajjud akwai wadanda suke cewa tahajjud babu kyau wannan wata magana ce wanda yake ba ta da babu abin nan duk ayyukan alheri ne mutum ya je yayi in yayi a masallaci yayi in yayi a gida yayi ana son dai mutum yayi ta tare a bar shi a baya kuma yayi don Allah dan wannan shine babban gishiki shi Allah duk abin da aka yi ba dan shi ba baya karba kuma duk abin da aka yi ba dan shi ba baya bada lada komai kai komai yawan sa shi yasa ma ka samu aiki yan kadan don Allah ya fi mai yawa wanda ba don Allah ba Allah ya sami don shi yana daga cikin waɗannan ayyuka da ake yi a cikin watan azumi sadaka Allah yana ninnin kaladar sadaka a cikin watan azumi ninninkawa shi yadda masu azumi ta ga sadaka daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa wanda duk ya bawa mai azumi buɗe baki to yana da ladan azumin mutumi amma kuma ba ladan mutumin za a diba ba idan an bawa wanda ya azumi lada 500 to kai da ka bashi abincin buɗe baki kana da lada 500 ba tare da an rage nashi ladan ba kaga kenan shi da mai azumi da kome ba da ruwa ne da ƴaƴan itace ne da dabino ne da nono ne da duk abin da ka iya ba mai azumi ya ci kana da irin wannan lada shi yasa a yi wasu masu hikima akwai masu azumin litinin da alhamis wanda ba sa iya yi ragwage ire-iren mu misali kawai sai ka nemi mai azumi sai ka ci da shi ai ka gane hikima ko in yayi azumi ya samu lada hamsin kai ma kana da lada hamsin eh tunda nafila ce dama haka ake son in baka iya nan baka yi wancan in baka iya wancan baka yi wancan shi yasa musulunci ya bude kofofi na nafil fili masu yawa to kaga babban sadaka a cikin watan azumi shine ci da masu azumi bayan ci da masu azumi akwai kokari a yalwata wa mutane waɗanda duk Allah ya ba su arziki to Allah ya ba su lasisi na shiga aljanna musamman a wannan lokaci da ake ci mutane su yi kokari su taimaki mutane da abinci su taimaki mutane da kuɗi kuma kada su bari sai mutanen su zo sun roke su eh ba sai sun roke su ba ribar mai arziki wallahi shine ya ci da arzikin sa ribar mai arziki shine ya yiwa bayan Allah hidima har ya samu aljanna Allah dama waje ne na samun aljanna ba ba ba ba riban arziki kawai mutum ya tara kuɗi yana da kuɗi da yawa ba a'a akwai haƙi na makauta akwai haƙi na ƴan uwa akwai haƙi na abokai akwai haƙi na kowa da kowa a matsayin shi na musulmi wallazina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal ma'ruf wal mahrum inji Allah akwai wanda ake da haƙi akwai haƙi wanda yazo ya roka da ma wanda bai roka ba da haka wata na sadaka ne wannan wata mutum yayi kokari ya yawaita sadaka kuma karkace wai kai ba mai kuɗi bane a'a kai kokari ko fiyo wata ka ringa ba wani ka ringa siyan guda biyu na na naira 20 misali guda biyu sai ka ba wani daya wani garuwa kai ma ka shiga in wani yayi na miliyan goma kakai na naira goma don me dan abinda Allah ya baka ke ka kana cikin masu ciyarwa kuma haka za a rubuta ka cikin masu ciyarwa cikin yarda Allah madaukakin sarki da haka mu yi kokari wajen yin sadaka wajen yin sadakar nan kada mutane su manta da yan uwansu akwai yan uwa suna kauye wasu wasu na wasu garuruwa akwai wasu kannin iyaye ne kannan uba akwai wasu kannan iyaye ne mata akwai wasu baffanni ne suna nan dole kai da Allah madaukakin sarki ya baka hali kada ka manta da su ka tuna da su musamman a cikin wannan wata ayi masu alheri sadaka idan mutum yayi kai shi yakewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almar'u fi zilli sadaqatihi yawmal qiyama mutum zai tashi a karkashin inuwar sadakar sa ranar tashin alkiyama to kaga ya danganta wata iri kai ko in kai mai rana rana to in kai kuma mai inuwa sosai mutum zai yi sanan ga sadaka tana maganin musiba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana da da sadaka da bala'i sukan haɗu a sama su yi kokowa fada har sai sadakar ta yaga wannan bala'i haka nan addu'a ita ma tana fada da kaddara mara kyau da haka duka da waɗannan ayyuka ne wanda lalle musulmi ya kula da su a cikin watan Ramadan yana daga cikin aikin da lalle mu kula da shi karatun alkur'ani shi wannan wata danan wata ne na alkur'ani Allah madaukakin sarki ya gaya mana inna anzalnahu fi lailatul qadr wani da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munziri Allah madaukakin sarki daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya rana guda ya saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadr amma daga nan ne aka yi ta saukar da alkur'ani malaika jibril na ta kawo alkur'ani sai da ake shekara 23 alkur'ani yana sauka har ya kai aka zo aya ta ƙarshe da ta sauka wata yawman turja'una fihi ila Allah ko wasu kuma suna min al-yawma akmaltu lakum ko dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan amma mafi inganci shine wannan aya ita ce ta sauka wata guyo man tad'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin sa wajen Allah ita ce aya ta karshe da ta sauka yau bayan mun yi asuba ana maganan komawa ga Allah muka wa wani bawan Allah addu'a ya zo convention jiya ya zo sun sauka masauki ya zo ya yi alwala zai yi sallah inda ya alwalan a nan Allah ya zara ransa hannun ce ai ya yi sa'a ya yi sa'a don ba ƙaramin alheri ba ne har ya yi alwala kaga inda ya ce zai bar sallah sai an gama convention ai kun gane magana inda zai ce zai tara sallah bari sai an gama convention ya yi da yanzu mai zai gaya wa Allah amma Allah ya ce mace shi yayi alwala Allah ya kabi to haka nan idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun in dai lokaci yayi to babu babu jinkiri kaga kenan wannan dama ce azumin wata Ramadan mu kula da alqur'ani wanda ya san da iya karatun qur'ani ba na san ba kowa ya iya sai dai mu yi kokari mu jajjara amma wani ma da wanda bai iya ba to yi kokari kafin Ramadan ya koya yayi kokari kuma shi alkur'ani ma wani abin da zai baka sha'awa ya burge ka da yake Allah yana san mu da alheri sai ya sa wanda yake koyan alkur'ani halladan sa yafi wanda ya iya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi yaqra'u alqur'ana wa yata'ata fihi falahu ajran wanda yake karanta alkur'ani qur'ani na baki wahala ya kai yana tabga yana da rada biyu da ka ga me zai hana ka koya tunda lada na anin nan ka maka lada to bare wanda ya iya malaika jibril dukkan kwanakin ramadan haka yake zuwa wajen manzon Allah duk dare sallallahu alaihi wa sallam suna mudarasa na alkur'ani duk daren ramadan haka yake zuwa hadisin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas manzo Allah ya fi kowa kyauta ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta to kuma ya fi kowa kyauta din yakan ninka kyautarsa idan watan azumi ya kama yace lokacin da malaika jibril ke zuwa masa sai su yi na mudarasa ta alqur'ani a cikin wannan daren manzo Allah yana kyauta fiye da yadda iska take kyauta ka duba iska mai bugawa in ta kada sai ta samu kowa ko to kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kaga ya kowa tunda akai duniya har yau ba a samu mai kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah yi yana kyauta kyautar na irin na wanda bai tsoron talauci kaga mu kuwa kaga muna tsoron talauci ko to shi kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana kyauta ne irin na wanda baya tsoron talauci wani ya taba zuwa ya roki annabi sallallahu alaihi wasallama akuya sai ya dace an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da garke garke garke da awaki manzala ya ce masa ga sunan dukkanin an baka duka garke ta koya yana kura yana waiwaye da yana ga za a ce kai ina laka zazala ya bashi shi ne ya shiga garinsu da awaki yana gaya mutanen garinsu kowa je ya musulunta haka yake cewa na zo muku daga wajen wanda baya jin tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam da haka wata ne na karatun alkur'ani ka tsara yadda za ka karanta alkur'ani kuma karatu wanda yake na akwai tadabbur ka samu wato alqur'ani tasiri a cikin rayuwarka ka samu kana tuntuntuni akan karatun alqur'ani kaga kuma ba za ka samu wannan ba sai kai kokari ka san fassarar alqur'ani in ba ka san me Allah yake gaya maka ba ba za ka samu tadabburi ba akan alqur'ani Allah kuma yayi ta kira mu'afala ya tadabbaruna alqur'an shin ba za su dinga tunani aka alqur'ani ba suna tunani ina me Allah yake so su yi me Allah yake su bari to kaga wannan yana bukatar dan ne dan adam ya samu idan mutum alqur'anin nan fa da kai Allah yake magana da kai kai dinnan da kai Allah yake magana ni ma da ni yake yi shi ma da shi yake yi ita ma da ita yake yi alkur'ani yana magana ne da kowane musulmi to kaga saboda Allah Allah na magana da kai tun da ka zo duniya har ka balaga har ka koma waje Allah ka ce baka jin me Allah yake ga ma yanzu in an tambaye ka kai kadai a rana guda to no kake karanta Fatiha don Allah sallah biyar raka'a goma sha bakwai sallah mai hudu za ka karanta fatiha sau hudu mai biyu za ka karanta fatiha biyu mai uku za ka samu fatiha nawa wani ya lissafa mana man a raka'a goma sha bakwai fatiha goma sha bakwai a rana guda to don Allah to kwana nawa kai kana sallah na a'a mu je raka'o'i kawai mun je baka nafila baka dukkan cire to goma sha bakwai kullun kana karanta fatiha yanzu a ce nan tare ka an ce fasara bana fatiha kuma ka nan gai a ce kana inina ai bai ba ka tina fa inda za a samu wani mutum da wani yare da wanda duk ba mu san shi ba ya zo masallacin nan ya same mu ya leko ya yi yarensu yau ya leko an jima ya yi ya yi mana so goma sha bakwai in Allah da sai mun ji me yake faɗa ai an gane sai wani ya tashi an bincika an gane me yake gaya mana ne to bare a matsayin mu wani ya shekara hamsin wani ya shekara arba'in kullum kullum muna sallah kaga ai akwai bukatar mu san me Allah madaukakin sarki Allah magana yake yi da mu in ka duba an ka ce ma ka takaita alqur'ani alqur'ani umarni ne a ciki da hani umarni da hani da labarai Allah ya ba mu labaran waɗanda suka yi masa biyayya ya musu sakamako na aljanna da wanda suka saba Allah Allah madaukakin sarki ya musu sakamako mara kyau sune a cikin Qur'ani umarni da hani da labaran waɗanda suka bi Allah da wanda suka ƙi bin Allah ka kalli alqur'ani ka gani da haka umarni ko kai ce fasabbi bi hamdi rabbika sabbi isma rabbika kai ta bidiga haka ga umarni Allah yana sanya mu inda zamu aikata alheri yanda zamu ambace shi fa zukuruni azkurku na ga sunan haka ne a cikin alqur'ani kaga mutum sai kokari dan da shi Allah madaukakin sarki yake magana lalle musulmi yayi kokari ya ji ko bai ji duka ba ya ji umarnin da Allah madaukakin sarki sana alqur'ani shine tsarin mulkin musulmi shine Allah ya sa mana alqur'ani ne mu ringa duba muna rayuwa muna rayuwa muna dubawa me Allah yake so mu me yake so mu bari koda wasu ba su yi ba mumi Allah ya hana zina mu bari Allah ya hana ƙarya mu bari Allah ya hana shan giya mu bari hakan nan don me akwai ran da za mu haɗu da shi ko ranar da za mu haɗu da shi Allah madaukakin sarki ya samu haɗu da shi muna masu murna yana da shi aikin alheri saboda za a ringa ba mutum ladan umra kullum idan yayi sallan asuba ya zauna a wajen sallan asuban yayi ta ambaton Allah madaukakin sarki har rana ta fito sai ya tashi ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu shikenan yayi ana kiranta wato sallar shuruk wannan alheri ne babba musamman a cikin watan azumi sannan wanda Allah ya bashi dama sai yayi kai ashe ya tabi wanda Allah ya bashi dama sai yayi itikafi shine zama a masallaci lokaci ya tafi mutum ya zauna na kwanaki kwana goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na itikafi a kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan zama ne mutum ya bar komai don Allah madaukakin sarki akwai yana da ka'idoji yana da dokoki wanda musulmi zai kiyaye abubuwa an ba na dole ba na larura mutum yana itikafi ba zai yi su ba ba laifi kana itikafi wani ya zo ma da wata magana mai muhimmanci musamman iyali a gida da ya tabbata manzo Allah yana itikafi matarsa ma ta zo wajen kai magana har manzo Allah ya mata rakiya wanda har wasu mutane suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi gaggawa za su wuce manzo Allah ya ce maza ku zo ku zo ku zo yace ku duba Safiya ce suka ce ya Rasulullah me ka wannan magana yace a a na ji tsoron kan shedan ya jefa muku sharri a cikin zuciyarku ya je halaka ku dan da kun halaka dan shedan bai da kyau sai ta kawo ma abubuwa a ranka yana ta sama to na ƙarshe shine sada zumunci in an ce sada zumunci lalle yan uwa a kula da su in Allah ya wadata ka zumunta da zaka sada lalle dole ka yi ta da aljihu na da aljihu nan da baki da gaisuwa da sada zumunci yan uwanmu a garuruwa suna buƙatar taimako eh lalle a taimaka musu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya sa mu kai Ramadan lafiya Allah madaukakin sarki ya karba mana don mu tsaya anan wa alaikum assalam na'am na'am ai mutumin da yake azumin litinin da da alhamis ya ce ga kwanakin nan sun gabato a kenan zai kayansa wanda baya yi ne ya ce zai tare ramadan da azumi shi aka hana Na'am. eh ai akwai alhamdulillah irin kalandar nan da tana nuna dan aka dan samu canji bayan ranar ta fito ana son ta dan daga kamar tsawon mashi shine zaka ga ana ƙara minti goma wato ka kaɗan nuna lokacin da wato sallar idi ta fara don duk wannan lokacin duk wata sallah da ka sani ta buɗe to mutum ya ko du haka ke yi ma kana iya yin ta lokaci eh amma kuma sallar duha ta fi falala idan ka barta ta kai kamar ƙarfe tara zuwa tara da rabi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake salatul awwabina hina tarmadul fisal sallar masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah yana nufin sallar duha shine lokacin da ƴaƴan raƙumi suka so mu jin zafin ƙasa shine lokacin da rana ta so mu dimi kwarai da gaske kana iya yi na'am amin na'am na'am yana eh na'am na'am yace tambaya ta farko wancan azumi da ya rushe mutum yana da lada eh yana da lada ya da ladan abin da ya samu amma su ba sa nan su ba sa eh su ba sa sanan wajen ciyarwa yace dafaffen abinci ne eh zaka iya ciyar da dafaffen abinci zaka iya ciyar da danyi maluma sun yi bayani kan ciyar da dafaffen ma yafi dan ka ba mutum yanzu in ka ba mutum mudun shinkafa misali ai kaga sai ya ji neman na kayan haɗi inda ba zai iya ci ba amma in ka bashi haka ka ci da shi amma ka bashi a hada masa plate din abinci wanda zai koshi wanda zai koshi eh na yawa eh zaka iya ciyar da su a lokaci guda zaka iya ciyar da su daban-daban zaka iya ma'ajiye mutum biyar misali kullun su suke ci sai sun ci so su ka gane dukan mutane yawa misali su kake ta siyarwa amma dai sai wannan ya cika wallahu ala na na zuwa na ƙwarai da gaske a shiga azumi da ƙarfi ba haka nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suke yana da kyau wanda aka san ba su da karfi a taya su su shiga azumi shi yasa wasu daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi zakar dukiyar su ba ai kafin azumi suke duk da sun san ladan da ke cikin azumi saboda suna san wanda suka ba talakawa su shiga azumi da karfin gwiwa don samu karfin azumi Allahu a'lam na'am ina zuwa na'am a'a ai su ba da liman ga